الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren 22 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da 28 ga watan march shekara ta 2008 yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta hanyoyin yada bayanai na zamani. muna magana da ku ne kai tsaye daga markazu salafiya majerod tudun wadar zaria jihar kaduna a najeriya a wannan dare na yau shine daren da za mu yi karatun kased na hudu na daga jeren giyar karatun matinin littafin al'aqidatu tahawiyya ta al'imamu abu ja'afarin tahawi al-misri allah ya gafarta mishi abin sha'awa da mamaki mai sauraron mu da kake sauraron mu tsawon shekaru muna cewa daga number 41 Maje Road wannan ainihin wato dandali ne na markazin salafiya na je ka ma'ana temporary ne da bahaushe ke cewa temporary rumfar kwano yanzu kana sauraron mu ne kuma kana kallon mu ne kuma kana jin mu ne kai tsaye daga ainihin markazu salafiya tabbataccen ainihin wato masallaci da makaranta da ɗakin taro da komai da kake bukata na da'awar musulunci daidai da wannan zamani wanda a wannan dare muka tare a wannan wuri insha Allahu ta'ala da karatu wanda an fara yin sallah a wannan wuri tun kwanaki biyu da suka wuce 'yan uwa musulmi wannan wuri da kuke ainihin jin mu muke zaune ko kuke kallon mu wuri ne wanda yake da ɗimbin tarihi kwarai da gaske wato hakikanin abin da ya faru shine wannan ainihin masallaci yana da dogon tarihi dogon tarihin nashi ne nake so zan ɗauko a yanzu amma shi wannan wurin da muke a yanzu a zaune a nan to wata dattijuwa ce daga cikin ragowar 'yan mazan jiya ta ɗauki wannan ainihin wuri ta ba mu shi fi sabilillahi a ƙarƙashin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda sayyidina Uthman ya ruwaito cikin sahihul Bukhari da Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man bana lillahi masjidan wanda duk ya gina wa Allah masallaci misla hasati ko misla hafati tsairin wato daidai da shekar tsuntsu banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi ainihin masallaci ko kuma gida a cikin gidan aljanna wannan dattijuwa hajiya azumi mata alhaji haruna danja hajiya jimmai ita ta ɗauki wannan ainihin wuri ta ba mu shi sadaka fi sabilillahi ta bayar ne saboda Allah saboda a gina masallaci to mu ne mata addu'a Allah ya gina mata gidaje a aljanna mu ne mata fatan alheri a duniya da lahira Allah ya ɗaukaka darajojinta Allah ya ƙara mata muƙamai a wurin shi muna addu'a ta musamman ga mai gidanta Alhaji Haruna Danja Allah ya gafarta mishi na'am addu'a ta musamman ga zurriyarta da dukiyarta Allah maɗaukakin sarki ya ƙara albarka a cikin zurriyarta da dukiyarta Allah ya kare ta daga sharrin duniya da lahira Allah ya ɗaukaka darajojinta addu'a ta musamman ga iyayenta da kakanninta mune musu addu'a Allah ya gafarta musu jama'ar musulmi wannan wani abu ne wanda a ƙashin gaskiya mu a rayuwarmu a nan ƙasar zazzau ba mu taɓa gani ba ba mu taɓa jin labari ba to muna fatan Allah ya mata sakamako ainihin da alheri abin da ya faru jama'a mu matasa ne da muka taso aka haife mu a nan garin zaria ba abin da muke so sai addini kuma ba mu da wata manufa sai addini sai dai masharif ɗinmu sun sha bamban wasu mu sun taso 'yan boko ne wasu sun taso 'yan arabiya wasu sun taso 'yan boko 'yan arabiya wasu sun taso 'yan daba ne wasu sun taso 'yan farauta ne wasu 'yan kasuwa ne haka dai ire-iren gamin gambiza sai gaba mu Allah maɗaukakin sarki cikin rahamashi da iyawashi ba iyawanmu ba da ilimin Allah ba da iliminmu ba sai Allah ya shiryar da mu zuwa gabin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimta irin ta annabi da sahabban shi muka tashi muna karantar da junanmu da gwargwadon abin da muke da shi na ilimi wanda ya iya karatun qur'ani ya karantar da wanda bai iya ba wanda ya iya karatun hadisi ya karantar da wanda bai iya ba to wannan abu sai ya saka gaba mai kamari tsakaninmu da ƙungiyar izala wannan abu sai ya saka gaba mai kamari tsakaninmu da ɗariƙa wannan abu ya saka gaba mai kamari tsakaninmu da masarautu wannan ya saka gaba tsakaninmu da 'yan boko da 'yan siyasa sai zama kowa ya jininmu wannan shine abin da aka nuna mana a garin nan kuma wannan shine hakikanin abin da yake faruwa kuma dama mu duk wanda ya ja mu da rikici to bashi ya ci muna nan wata ran sai mun faɗa wa duniya ana nan ana wannan tafiya a haka akwai wani masallaci a wannan layi mai tsohon tarihi wannan masallaci an gina shi kusan ko kuma fiye da shekara arba'in a gwargwadon yadda na samu bayani an gina shi tun kafin a fara magana izala ko ɗariƙa waɗannan mutane da suka gina shi suna nan suna sallah kansu a haɗe sai mas'ala ta taso dangane da fahimtar addini a ƙarƙashin izala sai suka rabu wasu suka shiga ɗariƙa wasu suka shiga izala sai tafiya sai ta gagara yiwuwa waɗannan masu izala suka ce ba za su yi wazifa ba waɗannan masu wazifa suka ce su kuma sai sun yi da aka kwashi rikici aka kai gaban shehin malami abubakar mahamudu gumi allah ya gafarta mishi sai ya ainihin ce to abin da za a yi masu wazifa su yi wazifarsu masu izala kuma da ba sa wazifa su kuma su ci gaba da sallolinsu da allah ya shar'anta to a haka ake tafiya ana nan ana wannan tafiya a haka sai a je kamari rikici ya taso sai hukuma ta shigo aka zo aka kulle wannan masallaci bayan shekaru da kulle wannan masallaci sai 'yan shi'a suka zo sai suka buɗe wannan masallaci da suka buɗe wannan masallaci suka ci gaba da yin abubuwansu na shi'anci da kafirci wanda kowa riga ya san su akan haka a duniya aka sa musu ido izala ba su yi magana ba ɗariƙa ba su yi magana ba sai aka zo daidai lokacin watan almuharram sa'ad da suke bukunkunan ashura suka zo suka kafa wa'azi suna zagawa manzon Allah sahabbai da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin matasan anguwan nan suka ga cewa wannan ba za ta sabu ba izala sun yi shiru waɗannan tsinannu suna zagin sahabban manzon Allah dariƙa ta yi shiru waɗannan la'anannu suna zagawa manzon Allah sahabbai to wannan munafunci ne kuma wannan zindiƙanci ne don haka waɗannan matasa suka bi 'yan shi'an nan suka wartake su suka kwace wannan masallaci suka kwana suna kabbara suna sallah suna zikiri suna karatun alkur'ani da aka zo aka gaya min na ce to abu yayi daidai domin dama 'yan shi'a asalin zindikanci ne ma yake kawo su masallaci duk inda kaga ɗan shi'a a masallaci ba sallah ce ta kawo shi ba ba addini ba ne akwai abin da ya zo ya yi yana cin ribar wannan abin zai mai da masallacin ya zama coci ko kuma ya mai da wannan masallaci ya zama mushi wurin wani shagali domin masallaci a ba wani abin ainihin a zo a gani ba ne masallaci bai da kima kabari ne wurin bauta a wurinsu ba masallaci ba ka je duk hayaniyar da ake a bagadaza babu masallacin yan shi'a ko kwaya ɗaya a bagadaza in ka ji an ce masallaci masjidu abi hanifa ne na ahalus sunna yan shi'a maraƙid suke da su kaburbuka suke da su wanda suke zuwa suke sallah ba sa gina masallaci don yin sallah sakamakon wannan na ce to shawarar ita ce a zo a yi wa'azi kamar na kwana bakwai aka gayyato malamai suka zo daga wurare mabambanta suka yi wa'azozi bayan kwanaki bakwai ni kuma na zo ne wa'azi cikin wa'azina na ba da shawarar to in musulmi sun samu masallaci ba sallah kaɗai ake a masallaci ba har da karatu ake yi a karanta ƙur'ani a karanta hadisi a koyi tauhidi da aƙida a koyi fiƙihun musulunci aka ɗauki wannan shawara aka rarraba wa malamai aiki malamai kowa ya ɗauki aiki na karantarwa daga cikin abin da ni na ga zan iya ɗauka a lokacin na ɗauki karantar da sahihul bukhari da kuma wasu littattafai da suka yi ta biyo baya saboda ko in azumi ya kusa ko in sallah ta kusa da makamantan haka tuni a cikin tsari na jama'a wanda duk ya sanni ya riga ya sanni akan ina son in tsara abubuwa na su gudana amma saboda harkata tana da wahala sai in tsara wa kaina don haka na siyo rediyo da kuɗina na siyo duk kayan ɗaukar karatu da kuɗina na aje a masallacin duk sanda aka zo za a yi karatu sai a fito min da kayan aiki na sai in ɗauka ana gama sai in saka kasaɗina a aljihu in tafi wannan shine tsarin da aka rinka gudanuwa a kai daga cikin malaman wasu sai suka gaza suka kasa ci gaba da zuwa wurin karantarwa wasu kuma sai suka rinka kawo kunkunin cewa sun ga cewa ba a martaba sun an zo karatun cewa jama'a ba sa zuwa amma ni in an zo nawa karatun jama'a suna zuwa na biyu sun yi kuka da cewa su ba a ɗaukar karatunsu ni kuma ana ɗaukar nawa na uku sun yi kuka da cewa ba a shirya wurin karatunsu ni ku ana shirya wurin karatuna Allah sa wannan matsalar ma ni ban santa ba ban ji labarinta ba sai daga baya su waɗanda ke rike da wannan masallacin suka ba da amsoshin waɗannan tambayoyi guda uku maganar cewa jama'a ba su zuwa wannan ba alhaki ne nawa ba ni ne na hana jama'a su zo wurin karatu ba kada su je wurin karatun wana kuma su zo wurin karatuna ba su jama'an ne akwai abin da suke ji shi ne ke kawo su wurin karatuna akwai kuma abin da suke rasawa shi ke hana su zuwa wurin karatun wani da wani su jama'a ne suke wa kansu hukunci ba ni nake ba ba kuma su masu shirya karatun ba ne abu na ɗaya kenan abu na biyu kaga amsa wannan ashe wato jama'ar da ke ƙin zuwa wurin karatun in ma akwai laifi to su ne masu laifin kenan me yasa in wani na karatu ku zo me yasa unwa ne ba kwa zuwa inda laifi to jama'ar ne balle babu laifin kamata ya yi ko shi mai karatun ko karatun shi ko abin da yake karantarwa ko hanyar karantarwa daga nan matsalar take amsar wannan kenan zan dawo yi ta'aliki a kanta insha Allah na biyu me yasa ake ɗaukar karatu na ba a ɗaukar nasu karatuttuka su masu shirya karatun suka ba da ansa cewa ai ba su masu shiryawan ne suke ɗauka ba ni ne na siyo kayan ɗauka na zo nake ɗaukar abuna da kaina ba ma wani nake sawa ya ɗauka ba a lokacin ni nake tasa rediyo a gabana in ɗau abuna da kaina an gama in zara kasa ɗina in yi tafiya ta da shi ma'anar amsar wannan kenan idan waɗanda ke kuka akan ba a ɗaukar karatunsu sun fahimci wannan maganar abu ne mai sauƙi kenan su ma sai su siyo kayan ɗauka su rinka tasawa a gabansu suna ɗauka ina fata an gane kuka na uku shine me yasa ba a shirya wuraren karatunsu kafin a fara karatun ni ko kafin in zo an shirya wuraren karatun su masu shirya karatun suka ba da ansa da cewa abin da yake faruwa ni nawa karatun bayan sallar isha ne don hakan an yi sallar isha sai a shirya wuri domin babu wata sallah da za ta biyo baya da za ta sa a sake hargitsa wurin saboda za a yi ta su kwa nasu karatun bayan sallar magariba ne wanda in aka idar da sallar magariba sannan za a shirya wuri domin ba zai yiwu a shirya wurin kafin sallar magariba ba a zo kuma a yi sallar magariba kun ga ba zai yiwu ba ina fata an gane to amsar wannan maganar kenan to waɗannan irin abubuwan suna daga cikin abubuwan da waɗannan irin mutane suka ƙullata a rai to ashe sai suka ƙullace ni ni kuma suka ƙullaci su waɗanda ke shirya karatun suka je suka yi ta bita da ƙulli suka yi ta munanan maganganu suka yi ta sharrori da makamantan haka bayan sun daina zuwa wuraren ainihin karatutukan da aka ce an gayyato su su zo su karantar to waɗannan su ne abubuwan da suka faru ana nan Allah cikin rahamar shi sai ni dinnan mai magana Muhammad Awwal Adam albani na Zaria sai na ainihin kafa masallacin juma'a a anguwanmu wannan masallacin juma'a da na kafa masallaci ne wanda ubana ne ya gina masallacin kuma ya ɗau masallacin ya ce ya danƙa shi a hannuna har tashin kiyama don haka masallaci a ƙarƙashin iko na ike yau in na ga dama zan ba da doka a rusa masallacin mai da shi makarantar islamiyya duk abin da na ga dama wuƙa da nama a hannuna yake wannan abin kuma fiye da shekara ashirin aka yi shi saboda haka wannan masallacin da na ga ya dace a samu masallacin juma'a a muciya ba mu da kuɗin gina babban masallaci sai na ce to mun mai da shi masallacin juma'a muka kawo dalilanmu na ainihin wato buƙatar da mutane a samar da masallacin juma'a a anguwa irin muciya domin muciya ta fi ƙarfin ma a ce mata anguwa muciya ta kai a ce mata gari domin sadda su abu hanifa suka zauna a kufa kufa bata kai ɗaya bisa biyar na muciya ba amma kuma aka kafa masallacin juma'a don haka mukiya hamshakin gari ne wanda ya kamata a ce tuni akwai masallacin juma'a a ciki to amma shi kenan da muka kafa wannan masallaci sai abin yi wa 'yan ƙungiyoyi zafi sai musu ɗaci da su da 'yan shi'a don haka sai suka yi tabita da ƙulli to kafin mu kafa masallacin juma'a sai da muka ce duk da karantarwar da muka yi wa jama'a mu zo mu sake ci gaba da karantar da menene ke da alaka game da juma'a da kafa masallaci muka zauna muka yi tafsirin suratul juma'a muka faɗi hukunce hukuncen da suka zo a cikin alkur'ani dangane da sallar juma'a muka sake ɗauko sahihul bukhari muka karanta game da sallar juma'a muka ɗauko littafin addurarul bahiya tare da sharhinta mai suna arraudatun nadiyya muka karanta duk game da abin da ya shafi sallar juma'a muka buɗe wa mutane ƙofa jama'a duk wanda yake da tambaya game da za mu fara sallar juma'a a nan ko shawara ko ƙalubale muna saurare muka ba da tazarar lokaci akan haka ba malaman ƙungiyar izala ba ba na ɗariƙa ba ba sarakuna ba ba malamai masu zaman kansu ba ba 'yan boko ba ba wanda ya ce mana uffan ba wanda ya ce akwai matsala da haka muka sanar za mu fara sallar juma'a da hantsi muka sa karfe tara muka zo muka yi sallar mu ta juma'a muka yi muka watse masallaci ƙarƙashin ikon mu yake ba na kowa bane balle a ce mun je mun yi haye ko mun kwace masallacin wani ko mun yi juyin mulki balle a ce mun nemi rikici mu kuma dama ba malikiya muke bi ba Allah ya tsare mu ma mu musulunci muke bi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shi a ƙarƙashin alqur'ani da hadisi a bisa fahimta ɗan mazan jiya a ƙarƙashin wannan ba abin da ya shafe mu da cewa ga yadda malikiya suka ce ba abin da ya shafe mu game da cewa ga yadda ake yi a ƙasar ba abin da ya shafe mu akan cewa ga kaza ga kaza abin da ya shafe mu shine abin da dama muke karantawa a wannan masallacin fiye da shekaru ashirin ƙur'ani da sunna ingantacciya a bisa fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka yi sallah shine sai yan ɗariƙa da yan izala sai suka haɗa kai sai suka je suka gaya sarkin zazzau cewa ai albani ya yi sallar juma'a karfe tara ai za a yi yaƙi ai za a yi fitina ai za a yi kaza ai za a yi kaza suka je suka cika baki suka je suka ruɗa sarkin zazzau suka shiga suka fita suka suka yi hagu suka yi dama duk sun samu aiki don dama ba su da aikin yi ba su da wa'azi ba su da kalma ba abin da za su ce wa jama'a to yanzu Allah ya kawo musu abin da za su iya samun su tofa baki a kai to tafiya te tafiya sarkin zazzau ya aiko cewa yana son in zo fada a zauna da ni ne na'am da wannan magana aka aiko mai anguwan muciya a lokacin wanda a yanzu shine hakimin muciya alhaji muhammadu ɗarimi shi aka aiko har uwar ɗaka na na buɗe mishi ya shigo muka zauna muka yi magana ya ce an ce ana nema na a fadan mai martaba sarkin zazzau karfe goma sha ɗaya na rana gobe sha ɗaya na rana daidai kuwa ta rage saura minti goma sha biyar na gama kintsawa tsaf zan ainihin tafi na ɗibi littattafai na sai na ji wayata tana ƙara tun ana amfani da waya landline sai na durƙusa sai na ɗauke ta sai na ji shi mai anguwar muciya ɗin ya mini waya yana cewa sarkin zazzau ya fasa zaman nan kuma ya yi tafiya ƙasar ainihin kano domin ta'aziyya an yi rasuwa a fadar sarkin kano na ce to amma na tura jama'a waɗanda sun rigaye ni zuwa ya ce su ma za su dawo yanzu don an fasa zama jama'a kun ji abin da ya faru shi aka aiko ya zo ya gaya mini cewa ana nema na shi kuma ya sake zuwa ya bugo min waya cewa an fasa zaman yanzu jama'a a bisa hankali ya kamata in je bai kamata in je ba don shi da aka aiko shi ne kuma ya bugo waya ya gaya mini don haka ne gyara gado ne kwanciya ta tun da na riga na tsara a wannan ranar za mu je wannan zama ne ashe a can fa ashe ƙarya yayi ƙarya yayi wannan abu yana daga abin da ya bani mamaki don ni billahi lazi na girma cikin dattawa tun da na girma ban taba ganin dattijo ya yi karya ba jama'a sai ya zuga karya gashi dattijo gashi babba gashi mai sarauta gashi karya ya yi ni ya yi wa karya ba wani ba balle a ce labari ni ya yi wa karya ashe a wannan yana yin wayar sai sheka da gudu ya tafi fada aka je aka zauna sai aka ce ina albanin yake sai kuma ya juya baki ya ce ya ce ba zai zo ba kafin ya bugo min waya cewa an fasa zama sai da sakataren sarki na musamman ya bugo min waya cewa wannan zaman za a yi shi fa na ce ai yanzu shiryawa nake yi wannan sakataren shine dokaji dokaji da ya bugo min waya sai mamaki kuma yaya aka zo aka ce na ce ba zan zo ba a nan fada sai ya ce a'a mun yi magana fa da shi ya ce yana zuwa sai mai anguwan muciya hakimin muciya na yanzu kenan a wannan lokaci sai ce ai mun yi magana da shi ya ce ba zai zo ba sai sarki ya ce to tun da ya ce ba zai zo ba ku ɗaliban shi za ku iya wakilta suka ce eh akwai su mala ibrahim jushi da makamantansu suka zauna da littattafan da na zo da su da 'yan bayanan da za su iya yi aka ce to su yi bayani ya aka yi sallar juma'a karfe tara suka yi bayani da gwargwadon ikonsu to a lokacin akwai su wani tsohon alkali da ya mutu alkali bashir sambo duk suna zaune a wurin dama su sun yi fada da abubakar gumi ya yi musu baki to suka lalace suka dawo suna fada da mu kuma kaga shine mun kai taba wali dama matsala ta same ka a rayuwa baka gama lafiya matsala sai bude baki ya ce to wai wannan ce sunna to matsalar shi bai taba ajeje mu ba ma balle a ce sunna ta malikiya ma da suka ce wajibi ma ya aje ta sunnar dage wando bai taba yi ba har ya mutu to ba a san wace ce ma sunna ba tukuna shi a wurin shi saboda haka shikenan sai aka juya magana can sai shi shugaban izala malam sani yakubu sai ya bude baki ya ce to shi albanin nan dama fa ba kano ne sai sarkin zazzau sai ya bude baki sai ya ce to a je a gaya mishi cewa to zan kore shi a ƙasata tun da zai kawo mini fitina wannan shine abin da ya faru kuma wanda ya bugo waya ya gaya min bayan an tashi taron nan shine dokaji ya bugo waya sai na bayan ya gama wannan magana sai na ce to kaga yadda muka yi da kai kace taro fa za a yi na ce gani nan zuwa bayan ka aje waya sai shi wanda kuka aiko kuma ya bugo min waya cewa ba za a yi ba ya ce wani din na ce kwarai da gaske na ce ka je ka same shi ka ce ni ya bugo wa waya cewa ba za a yi taro ba don haka sai na ce mishi amma yanzu ya kamata tsakanin mu masu wa'azi da ku masu sarauta haka ta rinka faruwa tsakanin mu ya ce wallahi haka bai kamata ba ya ce kuma shi ya so zaman nema a yi shi zama na ilimi a faɗa mu faɗa a tattauna in ba a fahimci juna ba a sa rana na ce to mu ma dai haka muka sa rai sai na ce mishi to amma tun da haka ne to za ku ji saƙonmu don haka da aka zo da daddare a nan markazu salafiya alaƙar maganar da ta sa na kawo kenan za a yi tafsiri sai na tura raddul azhan na ce ba tafsiri za a yi ba yau sunan kaset din da za a yi ana wata ga wata a lokacin mun gama da zazzaki yan shi'a na ce to kuma za mu dirawa sarakuna to shine muka haɗa su muka yi rumu-rumu da su ba wanda muka ragewa dan mu dama haka ne al'amarinmu ba ruwanmu da kai kuma ba ruwanka da mu in ko ka taɓo mu to wallahi muna da fayil ɗinka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Hassan ibn Sabit yace ahjil mushrikina fa inna ruhal qudus ma'aka mushrikai kai musu zambo mala'ika jibril na tare da kai sai Hassan yake cewa to ai ni ba dan Makka bane ban san tarihin su ba manzon Allah yace ka zo duk wanda ya taɓo mu in za ka yi mishi waka ka zo na san tarihin kowa billahi lazi na san tarihin kowa wanda duk ya taɓo ni sai na yi ɗaga shi ne face-face da shi a ƙazantar tarihin shi don sun sani kuma ba na shakka kuma ban yafe wa wanda di ya san tarihi na nema ya raga mini ba ai da'awa in ka san ka shirya ka fito in ka san baka shirya ba koma gefe guda na rantse da Allah jama'a na shirya wa da'awa da'awa ba da'awar tudun wada ko zaria ko sabon gari ba da'awa al'alamiya irin da'awar mai gidana manzon Allah ina shirye da in fuskanci duniyar da'awa ba wai duniyar ƙauye zaria ko tudun wada ko muciya ko kasuwan muciya ba da'awa ko ina na shirya mata a duniyar da'awa don haka in har ka san ka shirya to ka tsogale mu sai mu karan batta amma in ka san baka shirya ba to koma gefe guda ka je can ka kare fata-fatar ka shikenan Allah ya karba ko ba ya karba ba oho baka je taɓo mu ba saboda haka muka zo muka yi bayanai ɗaya bayan ɗaya kuma duk abin da duk kalma ko harafi ko jumla ko magana ko zagi ko raddi ko me da baki na ya furta a cikin kasar ɗin ana wata ga wata har zuwa yanzu da nake magana ban janya ko ɗaya ba kuma ban yi nadama akan haka ba har zuwa yanzu duk abin da na faɗa yana nan live ina nan na amince da shi kuma akan shi nake har zuwa yanzu kuma ban janya ko kalma ɗaya ko magana ɗaya ko mi zafinta ba kuma ban yi nadama a kanta ba kuma a shirye nake ko yanzu a sake tado da ita a je da maganar kotu don ko a gaban sarki na faɗi haka na ce don san da aka je aka sake so a tada maganar na ce a bai kamata a ce za a ɓoye maganar ba a zo a biyo maganar yaya ta faru yaya aka yi aka kai da haka menene ya kai sarki ya ce shi kam an ba da shaida tun da nake wa'azina ba ruwana da shi na ce to yanzu kenan ashe da ne ruwa ne tsaki da kai ashe akwai abin da ya faru sarki sai ya ce ai ya gano matsalar na rantse da Allah ya tsine wa mai anguwan muciya a lokacin tafi kafa ɗari a gaban shi ya rinka tsine mishi albarka billahi lazi tsinuwa tsinuwa irin wadda ake wa 'yan daba ya ce duk shi ne algungumin da ya haɗa faɗa ashe mutanen ƙungiyoyi ne suka je suka yi amfani da shi cewa shi fa sarki yana son gaskiya in ko albani ya je zai je da gaskiya zai je da bayanai don haka a yi kokari a tara albani kai ya ci don in har ya je to sarki zai gamsu in ko sarki ya gamsu da albani to su sun shiga uku wallahi abin da ya faru kenan sarki ya faɗi haka da bakin shi don haka aka haɗa wannan makircin to a ce min an fasa zama sannan da aka fasa kuma sai aka je aka ce wai na ce ba zan zo ba ai matsoraci ne ake kiran shi ya ce ba zai zo ba jama'a duk inda za a gayyace mu a gayyace mu za mu je me kuka faɗa ga abin da muka faɗa ba mu janyewa ko kaɗan sanda muka rufa da 'yan ɗariƙa oktoba 1995 ta yau shekara goma sha ɗaya da aka je aka saka kasar gaban area commander area commander ya ce kai ka faɗi wannan na ce dinni na faɗa na ce da ƙari ma an rage min don ni awa ɗaya da rabi ne wannan ku awa ɗaya ne yace yanzu duk maganganun nan duka akwai hujja akai na ce ga littafai nan buhu biyu mun zo da su za a yi riwayar kaset ana bi ana tsayawa ana karantawa ya ce to su 'yan ɗariƙa sun yarda da haka akwai alhaji hamisu ɗan ƙabalu lokacin yana zaune ya ce to malam awwalu tun da dai mun fahimci juna da mu da ku mu je mu zauna lafiya na ce a alhaji hamisu ba mu fahimci juna da ku ba kuna kafirci kuna kawo mata suna cin matan maza shehunai na cin matanka a gida kalmar da na gaya mai kenan don na sani yaƙinan nake faɗi na ce kuna kawo shehunai na cin matanka a gida ba fahimtar juna tsakaninmu da ku wannan kafircin sai a tsaya a bincika shi in kun tabbata kafirai za a kashe ku in mun tabbata kafirai za a kashe mu ba ma neman rangon yanzu an riga an kai matsawar hukunci ne mu mun hukunta cewa kaulan wahidan ku kafirai ne irin su fir'auna da hamana saboda haka in har maganganun da muka faɗi a bincike su in ba haka ba ne to sai a hukunta mu in kuma haka suke ku kuma a hukunta ku aka ce sulhu ake so na ce to ni matsalata ni ba a sulhu da ni sai dai a yi hukunci in har na riga na ce kai kafiri ne ba sulhu ana sulhu ne kafin a kafirta ka amma na ce kai kafiri ne ba sulhu sai hukunci yanzu dole kalmar za ta dawo kaina ko ta dawo kanka dan ni ba ina cewa mutum kafiri bane dan zage shi ba siyasa bace ba zagi nake ba hukunci ne na ce maka kafiri ni da kai da bush duk ɗaya ne ba abin da ya shafe ni ba ni ganin wata kimar ka a musulunci don haka kalmar kafirci ta fito a baki na wadda tana da wahala amma in ta fito na cewa na kafiri ne to fa ba magana ce ta ba na faɗa ne in bata maka rai ba da gaske nake kaulan wahidan don haka kafin ku in cewa na kafiri to sai na tabbatar da ya kafirta kafircin da ba ta wili ba saboda haka maganar sulhu na ce bata taso ba AC ya ce ba sulhu na ce ba sulhu na ce dan yau ma na shirya ina da karatu da zan yi na musamman akan tijjani na ce kaka ku babu sulhu ka gan an yi sulhu ma yau zan warware ya ce gaskiya ne to yanzu ya za a yi kenan na ce kotu za ka kai mu a kai mu kotu a je a binciki waɗannan maganganu na ce lalle in ba a haka ba to ni ko yau da magariba ma akwai karatu za a ci gaba lokacin ana karatun wannan littafi al-aqidatu tahawiyya ne to da aka yi wannan rufawa wannan na baku labarin me ya faru ne a can to nan din ma haka aka zo ba a yi wannan zaman da mu ba tafiya ta ci gaba a haka sai suka yi ta ɗaukan kaset ba inda ba su je sun kai kaset ba sun je sun kai kaset abuja ofishin jami'an tsaro sss sun je sun kai kaza duk inda kuke tunani su yusuf san ba sun je sun ta yaɗa wannan kaset ga albani ya zagi sarki ga albani ya kaza suka yi ta yi duk aka gama waɗannan abubuwan shine sai aka haɗa kai da 'yan ɗariƙa da 'yan ƙungiyar izala da 'yan shi'a sai aka ce wannan masallaci a zo a rufe shi da su sarakuna da aka zo aka rufe wannan masallaci wanda su waɗannan matasa da ke gudanar da karatuttukan nan suka kwace a hannun 'yan shi'a sai aka ce a je a yi sulhu da mu don a bamu masallaci ni jama'a ba dan tudun wada bane ni dan muciya ne karantarwa kawai da waɗannan ɗaliban suka yi min ita ta kawo ni nan anguwa in ba haka ba ni ko layin nan ban taɓa bi ba kafin in zo karantarwa ni ba dan muciya ni ba dan tudun wada bane ni dan muciya ne don haka ban ma san tarihin masallacin ba da asibahi sai na bugo baba malam Musa Sahabi waya na ce ga abin da mutanen nan suka ce ban sanya masallacin ne yake ba shi ya ɗauko min tarihin masallacin nan gaba ɗaya da muka je muka zauna a wurin AC aka ce to ga abin da za a yi nan mun yi magana da su na ce kuna son masallacinku ko ku je ku wakilci kanku a sulhu don ni ba za a yi sulhu da ni akan a bani masallaci ba ni na fi karfin a yi sulhu a bani masallaci bani bukatar masallaci in dai za a yi sulhu a bani karatu to na yarda in ko karatu na da karatu na to ba shedanin da zai ce a yi sulhu da ni a yi min sharuɗa a ce ga 'yan izala ga 'yan ɗariƙa ga 'yan shi'a a haɗu a rubuta sulhu a ƙarƙashin wannan sulhu da yarjejeniya a ɗau masallaci a bamu na ce ni dai kan ba zan abu suka ce su ma ba su san masallaci da muka je muka zauna aka ce sulhu na ce to masallaci dai tukuna da farko mu ba ma san shi mu ba ma san masallaci balle ma matsalar sulhu ko sharaɗi ta taso AC ya kaɗa ya raya na ce hands up ba ma san masallaci fa magana ta ƙare aka rasa ya za a yi to mun ce ba ma so a je a ba 'yan shi'a ko a ba ɗariƙa ko a ba izala ko a ba coci ko a yi kemis ko a yi fitsari ko a yi kashi ko a yi menene ko a siyar a rabon gado duk ma abin da za a yi mu dai ba mu son masallaci wannan abin sai shaƙa musu saboda sun yi shirin za su yi mana sharaɗi na wulaƙanci kuma mun ce ba ma son masallaci wannan yana daga abin da su masu gudanar da karatun suka burge ni domin a lokacin da a ce sun yadda a karɓi masallacin daga cikin sharaɗin da za a yi musu shine sharaɗin wulaƙanci na sai dai mu canza usulubin karatunmu wanda muku wannan usulubin karatun sai dai faka kawo dalili ƙur'ani ko sunna cewa ba daidai bane amma ba wai dan kana ganin bai kamata ba kai kanka mu kanmu ba daɗin karatun muke ji ba gaskiya ce kawai in ta zo dole ka ɗauke ta maɗaci duk wanda ya ce na jin daɗin maɗaci ƙarya yake yi gaskiya kwaɗaci ne da ita dole ne kawai ka bi saboda haka kun ji yadda aka yi aka rufe masallaci da aka rufe masallaci shine sai aka ba mu waɗannan gefen gida alhaji muhammadu sahabi baban malam musa ya bamu sannan wannan dattijuwa ita ma jikin gidan masallacin nan ta kawo ta bamu aka gyara aka ci gaba da karatu aka ci gaba da wa'azi don haka da izala da ɗariƙa da fada da shi'a suka haɗu suka rufe wannan masallaci sai suka zo suna kuskuswai za su yi kemis domin kuma 'yan jaridun duniya mun shirya da kyamarorinmu da abubuwan ɗaukar rahoto a mayar da masallaci ya zama kemis a sa cross sai mu ɗauka mu sa intanet mu harba duk duniya mu ce izala ta mai da masallaci church ga cross izala ɗariƙa shi'a ga sunan mu faɗa kuma faɗi lamba kowa ya zo ya gani ga cross na coci ga kemis a ƙasa ana sayarwa to shine abin ya shaƙe su a wuya ga masallaci nan har yanzu a rufe me za su yi da shi me za su yi da shi oho mu dai masallaci ba mu son shi tun wannan rana ko kallon masallacin ban taɓa yi ba don kusanni in na riga na ce ba ni ba abu har abada ba ko kallon masallacin ban sake yi ba har yau saboda haka ana nan a wannan hali sai dattiji wannan sai ta ga cewa waɗannan matasa masu son zaman lafiya ne suka zauna suka yi shawara da 'ya'yanta da danginta shine ta ce ta ɗauki wannan fili ta bayar sadaka fi sabilillah jama'a kun ji shine aka zo aka fara ginin wannan masallaci wannan masallaci da makaranta jama'a waɗannan matasan su suke gina abinsu ba ni nake gina musu ba har yau na rantse da alkur'ani ko taro ban ba su taimako ba ko taro ban ba su ba kuma ko taro ban nemo musu daga wurin kowa ba kuma masu cewa wai wasu ne ke gina wa waɗannan matasan masallaci ƙarya ne zuciyar kare kuke da ita saboda zuciyar ku ta mutu kuna ganin cewa you will never be productive ba za ku taɓa yin amfani a duniya ba don haka duk wanda kuka ga ya tashi zai wani abin kirki sai ku ce wallahi ba shi yake yi ba gina wannan masallacin ga mutum ɗari abu ne mai wahala ba su sa za su yi ba ne don haka su suke gina abinsu da kansu duk duniya babu wani alhajin birni ko ta gwamnati ko ta gida ko ta waje ko wani wanda zai ce ya shi ne yake gina musu wannan masallacin babu shi kowane ne in kuma akwai shi to ya zo ya faɗa su suke gina abinsu da kansu ni ma ba ni nake gina musu ba don har wani ya je yana mini celebrating yana congratulation yana cewa ai alhamdulillah Allah ya saka da alheri kana gina wa yaranka masallaci a tudun wada nace ƙarya ne su suke gina abinsu da kansu ba ni ke gina musu ba ko kobo har yau ban ba su taimako ba kuma ko kobo ban nemo musu ba daga ko ina iya taimakon kenan wannan karatun in na samu halin in taimaka in taimaka an ban samu hali ba su suke gina abinsu shi ne muka ga cewa yo me ya rage ne me ya rage rufi ne dama ya rage rufi kuma yanzu lokacin zafi ne shine muka ce a zo a fara karatu a wannan masallaci jama'a kun ji tarihin yadda aka yi wannan masallacin ya samu kuma kun ji yadda aka yi aka baro wancan kun ji kuma irin batar naƙar da aka yi kuma waɗannan da suka yi annamimancin aka rufe wa waɗannan ‘ya'yansu masallaci na yi aikin banza, wai da ni suke faɗan ba da ‘ya'yansu ba, to da sai su je su kutu-kutu a rufe masallacin muciya, masallacin muciya shi ne nawa, shi ko masallacin muciya kowaye kai a duniya ba kai saka ce za ka rufe shi ba, ba ka da dalilin da za ka rufe shi, don me masallaci nawa ne. yau din nan na ga dama sai in ce a rushe masallaci ya zama makarantar islamiyya ba wanda ya isa ya magana ba ƙarƙashin wata ƙungiya yake ba ko ƴan kwamiti bai da shi ni ne liman ni ne kwamiti ni ne komi na masallaci don haka in kana faɗa da ni to can wancan masallacin za ka tafi amma don na zo wani masallaci na yi karatu ka ji haushi inda suna da hankali tun lokacin abin da na gaya musu sai su tara 'ya'yansu su ce kun ga eh malamin nan naku ba ma son ya zo anguwan don haka ku ce daina zuwa in suka ce ba sa son zo musu karatu sun zauna lafiya sai su zauna da 'ya'yansu su nemo musu malamin da zai karantar da su amma ni in kana son kai faɗa da ni to masallaci dai gashi canta shine nawa na muciya sannan sai makarantar darul hadisi salafiya da nake bugginawa ga ta can to in kana neman bala'i da ni to can zaka je mu haɗu amma don ka zo nan ka ne kane da 'ya'yanka ne abin kunya kake yi bai shafe ni ba kaga da aka rufe wancan masallacin ban da asara ko kwa daya ‘ya'yanku kuka yi asara kuma kuka zama dattawan banza tsofaffin na jadu girmanku ya zube a idonsu ‘ya'yanku kuka yi wa amma inda ni kuka nemi faɗan da ni da sai ku sanya za a yi a rusa wancan masallacin ko a rufe shi shine kun yi faɗa da ni ko kuma yanzu darul hadisi da nake ginawa ka je ka ce filin ba nawa ba ne ko kuma ginin ba ka yadda a yi ba ko kuma wani abu makamancin haka shi da ka nemi fitina da ni kuma sai ka ga yadda ni kuma zan yi dilin da kai in yi kulun kulu fita da kai ina fatan mun gane saboda haka jama'ar musulmi kun ji don haka wannan karatu ya dawo nan insha Allah sallah ta dawo nan an rufe masallaci ko ba a rufa ba har tafsirin azumi da komi karatun sahihul bukhari yanzu an ce markazu salafiya to can yanzu ya zama annex ne ya zama ɗan ƙaramin ne can ƙaramin markaz nan shine markazu salafiya na farko a najeriya wanda aka taɓa yi markazu salafiya to nan za ka taho da gudu kuma nan ɗin nan za a rufa shi allah kaɗai ya san tsawon da za a tafi ba wanda ya san iya inda za a kai ginin nan allah kaɗai ya san hawa nawa za a yi ko injiniyan da ya zana bai ko mai ginin ko su masu ginin ko ni Allah kaɗai ya san ina za a tafi don haka aka yi fandisho mai kyau wanda ko hawa goma za a rufa kawai hawa za a yi ta yi iyakarta kenan kuma mu ba 'yan zuwa ainihin wata ƙasa ba ne mu je mu ɗauki hoto mu ce gashi a gina mana nan gashi nan ya tsaya a'a da haka da hakan za a yi ta yi in aka ɗora kos biyu kuɗi suka ƙare shi kenan ƙarshen wata wane ya karɓi albashi cikin su wane ya je ya sai da masarar shi wane ya abin nan su har haɗa a zo a sake ɗora kwas biyu da haka za a yi masallaci shine mutunci jama'a ba wai ku je ku zubar da mutuncinku ku je ku karɓo taimako wurin alhazan birni sannan kuma su zo su yi muku sharaɗi su lalata muku imani su lalata muku aƙida yan siyasa su mai da ku yaransu ku gina masallaci da za ku ambaci sunan Allah ku zo ku ne wa wani ainihin kamfen a ciki saboda ya gina muku kaza saboda ya sai muku kaza don haka masallaci dai gashi nan ana yi wanda ya ga dama ya kawo taimako ɗakin Allah ne wanda bai ga dama bai kawo taimako oho masallaci ko da mu ko ba mu masallaci na Allah ne kuma za a ci gaba da aikin addini a cikin shi don haka muna godiya ta musamman ga ita wannan dattijuwa da ta bamu wannan fili kuma muna godiya ta musamman ga waɗanda suka taimake ta da shawarwari wajen ainihin ba da wannan fili sannan godiya ta musamman ga waɗanda ma suke ta zagi suna ta hassada suna ta rubuce-rubuce suna ta sharri don jama'a har har sss aka je aka ce wai muna nan muna gina wani wuri wai na training ɗin alka'ida a ina wai a tudun wada a wani wuri ne ake ginawa a kan wannan ginin ya tsonewa wasu ido waɗannan su ne bayanai a kai sai amsar da na ce zan bayar insha Allah magana dangane da wani malami ko wasu malamai da suke karantarwa a nan suka daina karantarwa jama'a dama na ce ko dai matsalar da suka yi kuka da ita cewa jama'a ba sa taruwa ko dai su ne ba su iya karatun ba ko sun iya karatu ba su da mutunci ko sun iya karatun suna da mutunci amma ba su da hanyar karantarwa ko kuma abin da suke karantarwa ne ba shi da relevancy bai dace da abin da jama'a suke buƙatar a karantar da su ba waɗannan abubuwan su ne suke watsa mutane daga wurin karatu tun da nake na taɓa gayyatar mutane cewa dan Allah ku zo wurin karatu na ko ɗaya in na zo zan yi karatu mutum uku ne suka zo in yi mutum da yawa ne suka zo in yi na ɗaya kenan na biyu lallai in za ka karantar ka tabbatar ka iya karantar da abin da za ka karantar kuma ka tabbatar ka kare mutuncinka sai yiwuwa ka je ka ɗaiɗaita mutuncinka a wurin jama'a sannan da magariba ka dawo ka hau kan kujera wala ba za su ga mutuncinka ba dole sai ka kiyaye mutuncinka suna ganin ka da mutunci mutunci na haƙiƙa sannan za ka zauna ka ce za ka karantar sannan su taru ina fatar mun gane jama'ar musulmi waɗannan su ne ta'alikat da zan yi dangane da ainihin tarewa a wannan wuri don haka an tare a wannan wuri kuma yau ɗin nan gashi za a yi karatun nan na aqidatu tahawiyya za a ci gaba insha Allah gobe ma insha Allah jibi ma litinin insha Allah haka za a yi wannan karatu sannan kuma sai mu faɗi ran da za a ci gaba don haka daga yau dai an riga an tare Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu babban malami al'imamu tahawi ya ce wal misaqul ladhi akhadahu Allah ta'ala min adama wa zurriyatihi haqqun alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka daga Adam da kuma zurriya annabi Adam a nan ma'anar zurriya su ne ‘ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne har zuwa tashin alkiyama wannan alkawarin da Allah ya yi tsakanin shi da Adamu da zurriya shi to wannan alkawarin gaskiya ne mun yadda aƙidan mu ce nassin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul a'rafi a aya ta ɗari da saba'in da biyu cewa ya yi wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين kun ji abin da ƙur'ani ya faɗi game da wannan alkawarin Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ba su labari ko ka tuno sa'ad da Ubangijinka ya yi alkawari min bani Adam daga ‘ya'yan annabi Adam Allah ya yi musu alkawari min zuhurihim tun daga ainihin gadon bayansu tun daga tsatso, to a nan tun daga tsatsansu na'am abinda wannan magana take nufi kamar da hadisai suka fassara shi ne gadon bayan annabi Adamu Allah ya shafa sai fitar da dukkan zurriyar da annabi Adamu zai haifa da waɗanda za su yaɗu har zuwa tashin alkiyama. amma sai ta'adiri da cewa min zuhurihim daga gadon bayansu gadon bayan suwa da shi adam ɗin da su zurriya tashi domin zurriya wata kan wata ‘ya'yan annabi adam sun haihu ‘ya'yan da ‘ya'yan annabi adamu suka haifa sun haihu kowaɗanne daga gadon bayansu daga tsatsansu Allah maɗaukakin sarki ya ciro su ya ɗauki ainihin wannan alkawari to a nan min bani adama Allah ya ce amma me yasa malam da ya tashi a wajen aqida sai ya ce min adama wa zurriyatihi na'am saboda sunna ce ta harshen larabci in aka ce aluwa ne ko zurriyatuwa ne to tana nufin tana haɗowa haddashi kamar yadda Allah yake cewa wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ai ala fir'auna anan fir'aunan da shi da jama'ar shi da kake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim to akwai riwayar da ta zo da wa ali Ibrahim ba tare da Ibrahim din ba ita ma ta haɗo har da Ibrahim din don haka a nan cewa min bani adama min zuhurihim har da shi adamu din domin nassin hadisai za su zo su bayyana mana Allah ya ce wa ashhadahum ala anfusihim sai Allah ya kafa musu shaida da su kansu cewa su su zama shaida kansu akan wannan alkawari alastu bi rabbikum Allah ya ce ba ni ne ubangijinku ba ba ni ne mahalicinku ba ba ni ne zan rayar da ku ba ba ni ne zan kashe ku ba shi ne rububiyya kalu sai suka ce bala haka abin yake ya Allah kai ne ubangijinmu shahidna kuma mun shaida da wannan alkawarin sai Allah ya marmaza ya ce na yi muku wannan yarjejeniya ne na kafa shaida da kanku don kada ranar alkiyama ku zo ku ce inna kunna an haza ghafilina ai ya Allah ba mu san san da aka yi wannan abun ba mun gafala mu ba mu ma san san da aka yi wannan yarjejeniyar ba suratul a'raf kenan to jama'a kun ji ainihin waɗannan wannan aya wadda ta zo wadda take tabbatar da wannan alƙawarin to wannan alƙawarin jama'a yana cikin aqida musulmi ba zai zama musulmi ba sai ya yarda cewa akwai wani alkawari da ya ɗaukar wa Allah cewa in ya zo duniya zai bauta wa Allah ba zai bauta wa kowa ba sai Allah ya san sadda aka yi wannan alkawarin ko ya gafala yana tine ko ko ya manta to lallai ya san cewa wannan alkawarin gaskiya ne to shine malam yace wal misaqul ladhi akhadahu Allah ta'ala min adama wa dhurriyyatihi haqqun alkawari da yarjejeniyar bauta tsakanin Ubangiji da Adamu da zuriyar shi, da Adam da zuriya suka ɗauka, haƙƙun mun yarda da wannan ainihin alkawarin gaskiya ne. Malam mai sharhi ya ce, daga cikin hadisan da ainihin suka zo waɗanda ke tabbatar da haka akwai hadisin da al'imamu Ahmad ya ruwaito daga sahabi Abdullahi ɗan Abbasin, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله يجي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم صلى الله عليه وآله وسلم بنعمان يعني عرفة a arafa Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan yarjejeniyar da Adamu da ainihin wato daga zurriya Adamu aka ciro su daga gadon bayan annabi Adam. Akwai wata nuska ta ainihin ko kuma mafi yawancin nuskokin sharhin aƙidatu tahawiyya daidai wannan wurin da ya ce ya'ani arafa sai nuska suka nuna cewa yauma arafa wannan kuskure ne ya faru da daɗe a cikin ainihin littafin sharhin aƙidatu tahawiyya. yadda kalmar ta zo bina'aman bina'aman ya'ani arafa wato a ina ne aka yi wannan yarjejeniyar a arafa ne a wani wuri ne a arafa da ke da suna na'aman fa akhraja min salbihi kulla zurriyatin zara'aha duk wata zurriya wadda Allah ya halicce ta ya saka ta cikin tsatson annabi Adam sai Allah ya fito da ita fanasaraha baina yadayhi sai ya baza wannan zurriya ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kunna har zuwa tashin kiyama a cikin waɗannan jama'ar da ni da kai da ku da su da kowa musulmi da kafirai Allah ya baza su a gaban shi sun makallamahum kubula ya magana da su gaba da gaba suna ji sarki ya tabbata ga Allah waɗannan ba fa a halicce su sun zama mutane ba a'a sinadaran halittar ne amma kowane sinadari yana wakiltar wani ɗa ne ko ‘ya da za a haifa na annabi Adamu har zuwa tashin alkiyama. Allah ya magana da su kubulan gaba da gaba. Kala ya ce, Alastu bi rabbikum ba ni ne Ubangijinku ba, kalu bala shahidna suka ce, kai ne Ubangijinmu mun shaida ma, ila kaulihi har zuwa inda Allah ya ce, almubutuluna saboda can za su zo suna cewa, afatuhulikuna bima fa'ala sufaha'u min a afatuhulikuna bima fa'alal suf a wannan na annabi Musa ne bima fa'alal mubtilun afatuhulikuna bima fa'alal mubtilun dan mutane za su sun zo duniya sun manta da wannan alƙawarin sun koma suna bauta wanda ba Allah ba to sai su zo suna cewa ya Allah ka hallaka mu da abin da mabarnata suka yi sai Allah ya ce ai dama an yi alƙawarin da ku har kuma da aka yi alkawarin aka kulle yarjejeniya karfa ta subuce muku kuma ku zo kuna cewa ya Allah kaza kaza shine Allah yake tuna musu akan wannan Allah ya taimaka kun ji wannan hadisi na farko kenan wanda wannan hadisi sahihi ne al-Imam nasai da Ibn Jarir da Ibn Abi Hatim da Hakim sun ruwaito shi Hakim da kanshi ya ce wannan hadisi sahihi ne al-Imam Ahmad ya sake ruwaitowa daga sahabi Umar dan Khattabi annahu su'ila an hadhihi al-aya an tambayi Umar game da me ma'anar wannan aya ashe sayyidina Umar malamin tafsiri ne ashe malaman salaf suna yin tafsiri har an musu tambaya ala gafarta malam wannan ayar mun gane fassararta amma ma'anarta menene ma'ana wanne sako take cewa faqala sai Umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su'ila anha na'am kaji abin da yasa ilimin salaf ya albarka shine kowane malami yana danganta ilimin shi ne zuwa ga inda ya ɗauko shi ashe ba aibi ba ne in an tambaye ka wane daga ina ka ji kaza sai ka ce wurin wane wane a ina ka karanta kaza sai ka ce a wuri kaza yanzu zamanin su sayyid na umar sanad ɗinsu shine zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin su imamul bukhari su ne su lissafa malaman su a waɗannan zamunan da ya zama ba da isnadi ake riwaya ba ana fito da hadisai ne daga ina daga cikin littattafai ashe dole ne ku musulmi ku mallaki littattafai ashe duk wanda ya ce muku kar ku mallaki littafi kar ku karanta wannan mutumin zindiki ne kamar zamanin sahabbai ne ya ce ba ruwanku da manzon Allah kawai duk abin da aka tambaye ku ku faɗa don wasu zindikai ne yanzu suka taso suna cewa wai sahabbai suna da littafi ne yo sahabbai me za su yi da littafi ga manzon Allah me za su yi da littafi ga manzan Allah ko Qur'ani a zamanin manzan Allah a littafi yake Qur'ani ba haddace shi suke ba su da suke ɗaukowa kai tsaye daga manzan Allah kuma me za su yi da littafi amma yanzu manzan Allah yana da rai ne a ina aka tattara karatuttukan manzan Allah a littafi ashe dukkan wanda ke son ya shiryar da mutane lallai idda ya karanto ya zo ya faɗa wa mutane shehun malami abubakar mahmudu gumi a cikin tarjama shi ta hausa cewa ike yi kamar yadda ake rusa zaluncin masu awo ta hanyar sanya mudu in ana awo da mudu ba sauran zalunci amma in ana tara a tara a ce nawa ka siya ko ka cuta ko a cuce ka sai ta faru amma haka sa mudu fa ba zalunci ko sai abubakar gumi ya ce haka za a iya kashe bid'a da littafi don haka duk wanda yake sukan littafi zindiki ne jama'a littafi sai da littafi addini zai gyaru kun fahimci wannan jama'a kuma hujjar cewa sahabbai ba su da littafi wannan hujja ce wadda rashin kan gado ne ma zai kawo ta yo me sahabbai za su yi ainihin da littafi kuma waye zai rubuta littafin dama ba su ne za a sare su rubuta littafin ba manzo Allah yana rubutu ne sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sahabbai ba su da littafi ba hujja ba ce yanzu shikenan muna ma'ana yanzu duk su Abubakar Gumi da suka rubuta littafi sun yi laifi yanzu duk su Ahlari da aka rubuta an yi laifi yanzu Sahihul Bukhari da aka rubuta an yi laifi dan haka ya matasa kar ku sake a cuce ku ku je ku koyi karatu wurin malamai sannan kuma ku zo ku yi bincike a cikin littattafai duk su Imamu Zahabi da suka zama manya-manyan malamai bayan sun koyo karatu ne sai su dawo su tattara littafai sai su bahasi sai su bincike da littafi ake aiki ina fata an gane Allah ya taimake mu don haka sayyidina Umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi game da wannan aya fa qala sai yace inna Allah khalaqa adama sallallahu alaihi wasallam thumma masaha zaharahu bi yaminihi Allah madaukakin sarki da ya halicci annabi Adam sai ya sa hannun shi na dama ya shafi gadon bayan annabi adam wannan hadisi da yake aƙida muke karantawa kun ga yana tabbatar mana da cewa Allah yana da hannu kuma hannun akwai na dama to haka muka yadda da wannan hadisin amma ba za mu kwatanta mu ce hannun irin na wana ba tashbihi kenan ba kuma za mu ce ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi ta'awili kenan wannan haramun ne a'a Allah maɗaukakin sarki ya shafi gadon bayan annabi Adam da hannun shi na dama fastakhrahu zurriya sai Allah maɗaukakin sarki ya furfutar da ainihin zurriya annabi Adam qala sai ya ce khalaqtu haula'i lil janna waɗannan na halicce su ne dan aljanna wa bi amali ahli aljannati ya'malun kuma in sun rayu za su yi aiki ne na yan aljanna summa masaha zaharahu sai Allah ya sake shafar gidan bayan annabi Adam fastakhraja minhu dhurriya sai sake fitar da wasu zurriyar qala sai yace khalaqtu haula'i lin-nar waɗannan na halice su ne dan wutar jahannama dan wuta wa bi ahli wa bi amali ahli nar kuma dan su aikin yan wuta ya amaluna aikin yan wuta za su je duniya su yi qala rajulun ya rasulullahi fa fima al-amal sai wani sahabi yace to ya manzon Allah tunda dai Allah ya raba halittar biyu tun kafin ya halice su waɗannan ya ce wuta waɗannan ya ce aljanna waɗannan ya ce in sun fito aikin wuta za su yi waɗannan ya ce aikin aljanna yo dan me kenan yanzu za a yi aiki ba kowa sai ya tsaya ba kawai kaddara ta tabbata akan shi tunda ta riga fata abin da sahabin ya tambaya kenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha azza wa jalla idza khalaqa al-'abda lil jannati ista'malahu bi 'amali ahli al-janna hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli al-janna sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ai Allah madaukakin sarki idan ya zan ya halicci bawa domin ya shiga aljanna sai Allah ya sauƙaƙe wa bawan sai ya ta yin ayyuka na 'yan aljanna har ya mutu akan wani aiki daga cikin ayyukan 'yan aljanna fa yadkhulu bihal bihil janna sai ya shiga aljanna din da wannan aiki ashe kaga aikin da zaka rinka yi shi zai tabbatar da cewa kai dan aljanna ne kin yin aikin da za ka yi ka koma kana na 'yan wuta munanan ayyuka shi zai tabbatar da cewa kai dan wuta din ne ashe tunanin an riga an gama tsara kaddara baya sa ka ce to bari ka kwanta kawai kaddara ta hau kanka wannan dalili ne da ke nuna to kai dan wutan ne kenan tunda ka ki tashi kai aiki ina fata an gane tashi kai aikin kuma wannan iri nagari وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار idan kuma Allah madaukakin sarki ya halicci bawa dan ya shiga wuta sai Allah madaukakin sarki ya sa shi ya ta aiki na yan wuta hatta ya mutu ala amalin min a'mali ahli nar sannan sai har ya zan ya mutu akan wani aiki cikin ayyukan yan wuta fayadkhulu bihi nar sai ya shiga ainihin wuta da wannan aiki ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه waɗannan manya-manyan malamai su Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Abi Hatim da Ibn Jarir na Tabari cikin tafsiri da Ibn Hibban su suka ainihin ruwaito wannan ainihin hadisi jama'ar musulmi waɗannan kaɗan daga cikin hadisan da ke tabbatar da cewa babu shakka Allah ya yi alkawari da 'ya'yan annabi Adam akan za su yi akan za su bauta mishi kuma akan Allah ya kafa su su ne shaidar kansu in suka saba fa to wannan kuma sun ci amana alkawarin su dake tsakanin su da Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan wannan sai wani hadisi da malam ya ruwaito shi daga Tirmidhi Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama lamma khalaqa Allah Adama masaha zaharahu yayin da Allah ya gama halitta Annabi Adam sai ya shafi gadan bayan shi fasaqata min zahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yawmil qiyamah duk wata halitta daga cikin ƴaƴan Annabi Adam da jikoki da ta taɓa kuna har zuwa tashin kiyama Allah yana shafa gadon bayan annabi Adamu sai suka zubo waje ala baina ainai kulli insanin minhum wa bisan min nur sai Allah madaukakin sarki ya sa wata alama haske a tsakankanin idan kowane mutum daga cikin ƴaƴan annabi Adam sun aradahum ala Adam sai Allah madaukakin sarki ya ainihin nuna wa Adam waɗannan zuriya tashi faqala sai annabi Adam ya ce ai rab ya ubangiji man ha'ula waɗannan kuma da ka nuna min su wane ne kala sai ce ha'ula'i zurriyatuk waɗannan zurriyarka ne ƴaƴanka ne da jikokinka fara'a rajulan minhum daga cikin waɗannan ƴaƴa sai annabi adam ya ga wani daga cikin su fa'ajabahu wa bisa ma baina ainihi sai kyallin da ke tsakanin wannan ɗa daga cikin ƴaƴan annabi adam sai abin ya baiwa annabi adam sha'awa faqala ay rabb man hadha sai adam ya ce ya ubangiji wane ne wannan qala hadha rajulun min akhir al-umam min dhurriyyatik yuqalu lahu daud wannan wani mutum ne cikin karshe karshen zurriyarka ana ce da shi daud jama'a kun ji tun kafin ka tun ka tun daga halitta annabi adamu Allah ya san za a sami annabi daud riki ya tabbata ga Allah masanin komi da kowa ce wannan da ka gan shi da hasken nan to wani ne can ƙarshen al'umma ka za a same shi sunan shi ma a Dawud zai kasance qala rabbi kam umru sai annabi adam ya ce ya ubangiji shekaru nawa ka kaddara mishi qala sai ce sittuna sana shekara sittin zai yi a duniya qala ai rabb sai adam ya ce ya ubangiji zid min umri arba'ina sana cikin shekaru na zidhu min umri arba'ina sana kara mishi shekara arba'in cikin nawa shekarun yayi shekara ɗari ni a rage arba'in cikin nawa to kun ji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falamman qada umru adam da shekarun adam suka kare a duniya ja'a malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo qala sai ya ce annabi adam ya ce awalam yabqa min umri arba'ina sana arba'una sana ba ina da sauran shekara arba'in ba da sauran shekara arba'in ka yi gaggawa mala'ikan mutuwa kala sai ya ce awalam tu'tiha ibnaka dawu ba ka ba ɗanka dawud ba kai fa ka ba ɗanka dawud kala annabi ya ce fajahada sai adamu ya musu shi fa ba a yi haka da shi ba to kaga abin da ya sa kawo hadisin shine ‘ya'yan annabi Adam za su zo duniya su saba wa Allah a koma lahira su yi jayayya ko? To, kaji annabi Adam ma ya ɗibi shekaru arba'in ya bayar cikin nashi, kuma yanzu an zo ɗaukar ran shi ya yi jayayya. Fajahadar zurriyatu don haka zurriya annabi Adam ma suke jayayya. Sai ka ci bashi a zo ka ce la ilaha illallah ni din eh a a a ni ban ci bashi ka sai ka ga mutum yayi kememe ma'ana abin da ake cewa wannan wata ɗabi'a ce ta gadon katin katin tun daga annabi adam aka gado irin wannan jayayya mutum ya yi ƙememe kuma fa ƙememen da gaske ike ba wai musu ne ya gafala gafala ake so a ce mantuwa adamu yana da mantuwa yana da gafala 'ya'yan shi ma haka gashi ya manta wa nasiya adam adam shi kenan ya mantuwa fa nasiyat zurriyatuhu sai zuriya annabi adam su ma suka zama masu mantuwa wa khati'a adam adam ya zama yana da ɗabi'a kuskure fa qati'at zurriyatuhu zuriyar shi ma suka zama suna da kuskure abin jini yake bi insha Allah akwai wata lacca ta musamman da zamu shirya muku dangane da mantuwa insha Allah a inda zaka gane mantuwa wani abu ce kamar yadda kake ji a wannan hadisi Adamu yayi ta ƴaƴan shi zurriya gashi sun gada to mantuwa tana da daraja tana da falala kuma mantuwa tana da sharri akwai inda mantuwa take zama bala'i akwai kuma inda mantuwa take zama ainihin rahma Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan hadisi jama'a kamar yadda ainihin muka bayyana hadisi ne sahihi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi shi da kanshi yace wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji dangane da alƙawarin Allah kenan tsakanin shi da wa tsakanin shi da Adam da zuriya Adam to menene fa'ida daga cikin fa'idojin karanta wannan mas'ala kenan dangane da wannan mas'ala shine kowane ɗan adam yanzu ya dawo cikin taitayin shi cewa akwai yarjejeniya akwai alkawarin bauta tsakanin shi da Allah don haka dole ne ka yi wannan bauta don ka cika alkawari din Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan sai mu ci gaba da karatun matani din ko sai ya ce wa qad alima Allah ta'ala haka ne wa qad alima Allah ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulu al-janna wa adada man yadkhulu an-nara jumlatan wahida fala yazadu fi dhalika al-adadu ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه يتي وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة من يدخل الجنة Allah maɗaukakin san ya san adadin waɗanda ainihin wato za su shiga aljanna kuma wannan adadin Allah ya san shi a yadda ya san shi adadin bai gushe ba a haka ike ba ƙari ba ragi wa adada man yadkhulun nar Allah kuma ya san adadin waɗanda za su shiga wuta jumlatan wahida jimilla guda Allah ya san cewa kaza za su shiga wuta kaza za su shiga aljanna fala yuzadu fi zalika al'adadu ba za a ƙara akan wannan adadi na 'yan wuta ko 'yan aljanna ba wala yanqusu minhu kuma ba za ainihin wato Allah ya rage ba wa kadhalika af'aluhum fi ma alima minhum hakanan duk ayyukan bayi da Allah ya sani waɗannan ayyukan suna nan Allah ya san su a yadda suke ko to babu ƙari ainihin babu ragi an yaf'aluhu haka bayin Allah za su aikata su Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai malam ya ce wa kullum muyassarun lima khuliqa lahu dan haka kowa abin sauƙaƙewa ne game da abin da aka halicce shi yayi abin da wannan magana take nufi shine fajiri an sauƙaƙe mai fajirci sai kaga yana jin daɗin fajirci yana jin daɗin saɓon Allah don ƙaddara Allah ta tabbata a kan shi salihi sai kaga hali na nagarta suna da sauƙi gare shi ba don komai ba don alƙawarin Allah na aljanna ya tabbata gare shi don haka shine wa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowanne ɗa cikin ƴaƴan annabi Adamu abin sauƙaƙewa ne ga abin da aka halicce shi yayi kun fahimci wannan jumlar da kyau jama'a wal a'malu bil khawatim sai malam yace amma dai ayyuka na ƙarshe su ne abin da ake la'akari da su wato abin da mutum ya mutu yana yi to da shi ne ake hukunta shi a ranar alkiyama da mutum zai yi kafirci irin na fir'auna amma ya zo dab da raso shi sai koma yana ayyuka irin na annabi musa ya gyara imanin shi ya imani da annabi musa wannan imani da ya rasu da shi imani da annabi Musa da shi ne Allah zai hukunta shi ba da ayyukan da ya sharo yana yi munana na can baya ba jama'a mun gane don haka kowa ya fatan cikawa da kyau da imani ina fata an gane wasa'idu man sa'ida bi qada'illahi mai arziki shine wanda ya azurtu da hukuncin Allah menene ma'anar wannan magana jama'a arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya tsaga wa wane na shiga aljanna idan ka samu wannan arzikin to ka zama mai arzikin lahira wa shaqiyu matsiyacin lahira kuma fa man shaqiya bi qada'illahi shine wanda ya tsiyatu ya bi ainihin wato hukuncin Allah ya hau kan shi shine wanda Allah ya kaddara mai ya aikin wuta kuma ya mutu ya shiga wuta wannan hukunci ne nawa hukuncin Allah ne to wannan mutum Allah ne madaukakin sarki ya kaddara mishi wannan tsiya kuma ya tabbata ainihin matsiyacin lahira Allah madaukakin sarki ya tsare a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yake i'malu ku yi aiki jama'a fa kullum muyassarun lima khuliqa la kowanne dan adam abin sauƙaƙewa ne game da abin da aka halicce shi zaka ga gayu fasiki da ke saba wa Allah daɗi yake ji ya kulla ɗaki ya sa music ya tarawa ya tarawa yana zufa haka ne ko ba haka ba haka abin yake daɗi yake ji kuma sauƙin haka yake ji gayun nan in ya iya karanta alamtara kaifa ka ɗauki ƙur'ani ka bashi ka ce ya buɗe ya karanta alamtara kaifa sai ya ga abin yana bashi wahala yana shan wahala saboda me saboda ba a sauƙaƙe mishi ya karanta alamtara kaifa ba domin an sauƙaƙe mishi ne ya yi wancan disko don ya tafi ga hallaka na fatan jama'a sun gane wannan na'am wata rana limamin bauchi ya ga wani abin mamaki mai nakiya da garma ya gani rana tsaka yana ɗaga ainihin garma yana jefawa sama tana dawowa yana cafe ta ga layu ga guraye ga kambu yana ta zufa da mai nakiya da garma ya ji an ce ga liman sai ya cike garmar shi sai ya durƙusa ya gaisuwa liman kuma yana tare da jama'ar shi sai liman ya ce to ku dubi fa jama'a yake cewa ɗaliban shi ya ce ku duba wannan aikin wuta ne yake amma ya yi zufa kuma ya dage iya ƙoƙarin shi yake sai ya yi aikin wuta ɗin don haka ko kuma ku dage wajen ayyukan alheri aikin da mai nakiya da garma yake aiki ne na hallaka da zai kai shi wuta amma ku duba ya ci ɗamara lallai sai ya yi kuma daɗi yake ji ko ba haka ba farin ciki yake haka alaramma in yana karatun ƙur'ani murna yake yana farin ciki kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa sai kaga Allah ya sauƙaƙe mishi dalilin da yasa aka halicce shi me zai zo yayi aiki na gari sai kaga aiki na gari ya zama mai sauki dalili da aka halicce shi shine aikin banza sai kaga ya samu saukin yin aikin banza sai kuga jama'a mutum ya kashe miliyan ɗari ya gina hotel amma bai taɓa ba da bulo ƙwaya ɗaya wajen ginin masallaci ba fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu ina fata an gane shi yasa ya kai musulmi in ka samu kanka a wajen ayyukan alheri sai ka gode wa Allah ba hikima ka bace ba iyawa ka bace menene hukuncin Allah ne kamar yadda ka ji an ce qaba'ullahi ne kaddara ce mai kyau ta hau kanka wancan kuma da ka gan shi ya shiga cikin bala'in bauta ga wani Allah ko sabon Allah shi kuma sai ka nemi Allah ya shiryar da shi kai kuma ya tsare ka saboda ba rashin iyawar shi bace ba rashin hikima shi bace kaddara ce ta Allah amma daga ƙarshe ka gane al'amalu bil khawatim irin aikin da ka cika da shi shine abin da Allah zai hukunta ka da shi a kiyama Allah madaukakin sarki ya taimake mu a cikin wani hadisi da Abdullahi dan Mas'udin ya ruwaito Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda yace حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق kaji sahabbai su ne malaman hadisai na farko a duniya da manzon Allah ya yaye su ya graduating ɗinsu jama'a abin da manzon Allah ya bai wa sahabbai fa ya fi digiri bai da suna a academic sector irin karatu quality kwalitin karatu nagartar karatun da sahabbai suka samu ba sunan shi diploma ba ba sunan shi digiri ba ba sunan shi masters ba ba phd ba ba professorship ba professionalism ya ba su ƙwarewa ce da iyawa babu malami babu jami'ar da ta taɓa ba da nagartaccen karatu irin wannan don haka su ne ɗaliban farko da suka fara koyon karatu wurin shi ko to su ne malaman farko da suka zo za su karantar da hadisi aka fara jin suna cewa haddasana ashe su bukhari da maliku ba bid'a suka yi ba da suke cewa haddasana ashe mu ma da ke zuwa muna cewa haddasana ashe ba sabon abu muka kawo ba domin ga sahabi ya ce haddasana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan aikin na sahabbai ya nuna malaminka ko ka yadda da shi duk iya yadda da kai da shi ka bayyana sunan shi da ya zo bai ce haddasana sadiqul masduqu ba sai da ya ce haddasana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na sai malaman hadisi suka ce wala yuqbalu al-mubhamu walau ubhima bi lafz at-ta'dil idan ka ɓoye sunan malamin ka ba za a karɓi hadisin ka ba ko da da ka zo ka ce wani malami mutumin kirki ya bani hadisi sai malamai su ce ba su yarda ba faɗi sunan shi manzon Allah ya fi kowa gaskiya duniya da lahira amma dubi sai da ibnu mas'udin ya ce haddasana rasulullah sai da ya faɗe shi da muƙamin shi wanda muƙamin shi ke wakilta sunan shi wato an gane waye ya bada hadisin kenan ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman ana tara halittar ɗaya daga cikin ku a cikin mahaifiyar shi kwana 40 summa yakunu alaqatan misla zalika sannan sai ya zama gudan jini gwargwadon kwanaki 40 summa yakunu mudghatan misla zalika sannan sai ya zama gudan ainihin wato jini wato gudar tsoka gwargwadon ainihin waɗannan kwanaki 40 summa yursalu ilaihi malak sannan sai a turo mishi ainihin mala'ika fayanfuhu fihi ruha ya zo ya hura mishi rai wa yi umaru bi arba'i kalimatin sai ainihin shi mala'ikan sai a umarce shi da ya rubuta abubuwa guda hudu bi katbi rizqihi ya rubuta bayani dangane da arzikin shi wato talaka ne ko mai arziki ne shine arzikin dan shi ma talauci nau'i ne na arziki dan talaucin ai ba talauci ne kakat ba akwai abin da zaka ci akwai abin da zaka sa ko wannan abin da zaka ci da abin da zaka sa shi ma nau'i ne na arziki arziki anan ba ana nufin kuɗi ba za a rubuta nau'in irin abubuwan da zai mallaka na ci da sha da makamantansu za a rubuta irin wannan abu sannan ajalihi da kuma ajalin shi kwana nawa zai shekara nawa zai wa amalihi da kuma aikin shi wa shaqiyin am sa'id dan aljanna dan wuta ne ko dan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa wallazi la ilaha ghairuhu na rantse da Allah wanda babu wani abun bauta in ba shi ba inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna dayan ku zai ta aiki da yan aljanna a rayuwar shi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sai ya rage tsakanin shi da shiga aljanna kamu guda kamu guda gashi kyat ya shiga aljanna ma'ana tsakanin ya rasu ya shiga aljanna dan tafiya ce kaɗan fa yasbiqu alaihi alkitab sai kaddara Allah sai ta riga shi sai ta aiki a kan shi fa ya'malu bi amali ahlin nar dan taƙa guda da ya rage a rayuwar shi sai dawo ya aiki na yan wuta fa yadkhuluha sai ya shiga wuta din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari ɗaya daga cikin ku zai ta aiki irin aiki na ‘yan wuta, hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira, har sai ya rage tsakanin shi da ya shiga wuta ɗin, ‘yar taƙa guda ce, ‘yar tafiya kaɗan wato zira'i guda. Facebooku alaihi alkitabu sai ƙaddara Allah sai ta haukan shi. Me ake nufi da alkitabu a nan shi ne can abin da aka rubuta, abin da aka rubuta ɗin wannan abin sai dawo ya tasiri a kan shi. Fa ya amalu bi amali ahalil janna. sai aiki irin na 'yan aljanna fa ya dukuluha sai kuma ainihin ya shiga aljanna ɗin wannan hadisin jama'a ya zo da abubuwa masu ɗimbin yawa amma saƙon da hadisin yake da shi dangane da abin da muke karantawa a nan shine mai cewa za ka yi ta aiki kai ta aiki kai ta aiki ashe ɗan aljanna ne waɗannan ayyuka na banza da kake sai ka dawo ka tuba sai ka cika da aiki na 'yan aljanna sai ka shiga aljanna za ka yi ta aiki nagari kai ta aiki nagari kai ta aiki nagari sai ka dawo ƙarshe sai ka lalata aikin sai ka ridda sai ka yi aikin yan wuta sai ka shiga wannan hadisi babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi kuma sahihin hadisi ne yana cikin sahihul bukhari da muslim babu tantama akai amma yan shi'a da ike zindiƙai ne ba su yarda da manzon Allah ba cewa suke wannan ya nuna zalunci a cikin ayyukan Allah yaya mutum zai ta aiki zai ta aiki na gari ƙarshen rayuwar shi kuma ya zo ya shiga ainihin wuta saboda ya mutu da ainihin abin nan mummunan aiki yaya mutum zai ta aikin banza kuma ƙarshe ya zo ainihin a ce ya mutu da aiki na gari kuma ya shiga ainihin aljanna na'am waye zalunci Allah akwai zalunci a cikin haƙƙin shi ne Allah babu zalunci mun yi wannan karatun a makon da ya wuce duk abin da Allah ya daidai ne kwatanta ayyukan Allah da ayyukan bayi shi zai sa idan bawa ne haka ya yi zalunci amma Allah ya yi daidai domin Allah ba haihuwar waɗannan mutanen ne ba ko ɗa ka haifa in kai mishi haka ka yi zalunci amma Allah ya ƙera ne ala lahul khalqu wal amru halittar tashi ce kuma shi yake da amru shi yake da yadda ya ga dama ya da ita jama'a idan Allah maɗaukakin sarki ya canza duk abin da ya tsara a ƙaddarar shi fa yayi daidai in ya ce ya fasa tashin kiyaman ma shine summa idza sha'an shara ya ce sai in ma ya so sai tashi mutum ma'ana inda Allah zai ce ya fasa tashin alkiyama a mutu gaba ɗaya shi kenan kowa ya kwanta a kabarin shi za a ce Allah ya saba alkawari ne za a ce Allah ya saba amma kaga a can baya da muka yi magana yan adam in suka zo duniya ba su bauta wa Allah ba fa sun saba alkawari don haka kar ku manta karatun da muka yi makon da ya wuce wanda di ya ɗauki wata siffa ta bawa ya danganta ga Allah ya zama kafiri ba a zargin Allah da cewa kaza da ya ba daidai ba ne kaza a'a duk abin da Allah ya sunan abin adalci sunan abin daidai babu kuskure babu zalunci a cikin aikin Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu babban malami al'imamu abu umar ibnu abdulbarri annumari Allah ya ji kan maza a cikin littafin shi mai suna at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid sarki ya tabbata ga Allah in baka taba karanta littafin nan ba ka bar dadi baka sha muwadda ba ma gaba daya baka ma san me muwadda take cewa ba wannan littafin tun da aka yi muwadda ba a taba littafin da ya sharhin wannan littafin irin muwadda ba at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid sannan ibnu abdul barri sai zo ya rairaye littafin ya ce mishi al-istifkar mazhabobin malaman fiqhu da ya ruwaito a cikin wancan littafin sai ya tara su a cikin mujalladi goma kuma ya ce al-istifkar shi asalin wancan littafin mujalladi ashirin da takwas ne sharhin muwaɗa ne al-imamu ibnu hazmin da kanshi sai da ya tsara wa ibnu abdulbarri ya ce wali sahibin ibnu abdulbarri sharhun alal muwatta qad ajada ya ce abokinmu ibnu abdulbar ya yi wa muwatta sharhi kuma ya kyautata mas'ala ɗaya sai kai wata guda kana karatu a kanta muwatta ta imamu malik ilimin da imamu malik ya tattara a cikin muwatta hasken shi ya bayyana a cikin littafin at-tamhid ka je kai karatu ɗalibi kar ka sake a baka a baya in baka karanta littafi ba babu annabi a zamaninka tsarin karatu jama'a shine ka je malamai su koya maka in suka koya maka kuma sai ka dawo ka ci gaba da bincike a cikin littattafai dan abubuwan da ke rubuce cikin littattafai babu shi a kawunan mazaje a yanzu yanzu wani malami ne zaka samu ya zauna ya karantar da kai muwatta yanzu irin yadda muwatta imam malik ya rubuta ta ko kuma irin yadda ibnu abdulbarri ya sharhinta akwai malamin mu addoktor alqadi atiyatu muhammad salim ya rasu a madina shekara ta dubu biyu da ta wuce ta bature kamar shekaru takwas da ta wuce karanta muwaɗa da sharhinta da ya kasar dubu ne kasar dubu kowane kasar awa ɗaya da rabi ya karanta muwaɗa ya sharhinta amma shi kanshi ina ce madogarar shi shi kanshi tamhid din yake koma yana dubawa malamai ne Allah ya shirya su don su yi wa sunnar manzon Allah hidima ya ɗibi ilimi ya zuba a kansu sai ba su yi mugunta ba sai suka zauna suka rubuta ilimin in ba mu je mun karanta ba yanzu wani malami za ka je ka samu ya iya maka waɗannan bayanan ina fatan mun gane arba'una hadis gashi mun fara karantawa duk mutane sun gigice suna cewa kamar ba arba'una hadis ake karantawa ba saboda arba'una hadis an ɗauka syllabus ne na yan islamiyya arba'una hadis muke karantawa mutane suna ga ana ciro mas'aloli a cikin arba'una hadis mutane suna ganin cewa to ai a cikin littafi ne muke karantawa ba a cikin kwakwalwata bane karatun yake jami'ul ulumi wal hikami ne muke karanta na ibnu rajabi to yanzu wannan malami ne zaka samu ya zauna ya fashe maka sharhin arba'una hadis irin yadda ibnu rajab yayi babu ilmomin sun koma cikin littattafai amma inda Allah ya rufa wa al'ummar musulunci asiri shine ilmomin usulu malamai sun iya to sai ka je malamai su koya maka lughal arabiya ka je su koya maka usulul tafsir ka je su koya maka ulumul qur'an su koya ma usulul fiqh su koya ma alqawaid fiqhiyya su koya maka mustalahul hadith su koya maka ka'idojin ilimi to waɗannan ka'idojin in ka zo kana karanta littafan sai ka fahimce su amma idda littafi yake da hadari ga ɗalibi in baka je ka zauna gaban malamai ba shine ba ma zaka iya fahimta ba amma in ka je ka zauna gaban malamai shikenan zaka zo kana karanta littafan kana iya fahimta don haka kakku sake matasa a kashe ku wannan ƙasa tamu najeriya ta arewa ta yi fama da 'yan damfaran malamai kuma har yanzu tana fama da su har mala abubakar gumi ya mutu cewa yake ku yi karatu ku yi karatu idan ba mala abubakar gumi ba duk waɗanda Allah ya yi wa baiwa a zamanin mala abubakar gumi ta ilimi ko ta kuɗi ko ta sarauta ba mu taɓa jin suna wannan kamfen ɗin ba duk masu kuɗin zamanin abubakar gumi ba mu taɓa jin sun tashi suna cewa matasa ku nemi kuɗi ba kun taɓa ji so suke ku zama bayinsu ba wanda ya taɓa cewa matasa ku tashi ku nemi kuɗi ku nemi kuɗi ku yi ƙoƙari ku gaje mu akwai mai kuɗin da ya taɓa wannan kamfen ɗin babu akwai mai mulkin da ya taɓa cewa matasa ku yi marmaza ku zo ku nemi mulki don mu samu magada to yanzu sai a samu wani ya ce wai ka ku tashi ku yi karatu jama'a ku zauna ku zama muƙallidai ku tashi ku je ku yi karatun soro ku yi karatun zamani ku samu digirin ku samu masters ku haɗo ilmomin ku zo ku fajjare ilimi jama'a in al'umma ta zauna da jahilci bala'i ya kammata ta kuma ta zama baiwa Khomeini da ya so ya bautar da mutanen ƙasar Iran kai sanadin da aka bar su jahilai ga sunan yanzu sun zama 'yan oda sai dai a tara kamar mutum dubu hamsin a yi ihu su ma su yi ihu a ɗaga hannu a buga a kirji shikenan a sunkuya me ma'ana haka baka sani ba an mai da kai hankaka ba ilimi akan ka sai mai sai hayaniya don haka dukkan wanda ke son ya rayu jama'a ya yi ilimi kai zauna da jahilci Allah ya taimake mu shine ainihin sai malam ibn abdulbar ya ce qad aksara nasu min takhrijil asari fi hadha bab malamai sun ta kawo hadisai da yawa a ƙarƙashin wannan matsala wa aksara mutakallimuna min al-kalam fihi kuma malamai na ilmul kalam sun yawaita magana akai wa ahlus sunna amma dai su ahlus sunna mujtami'una ala al-iman bi hadhihi al-athar ahlus sunna baki ɗaya sun yarda da waɗannan hadisai na cewa Allah madaukakin sarki ya kaddara ƴan wuta ƴan wuta ƴan aljanna ƴan aljanna kuma Allah ya sauƙaƙe wa kowanne daga cikin su yayi aiki don ya tabbatar da kaddara Allah wa atiqaduha kuma ahlus sunna duk sun yarda da aqidar waɗannan hadisai wa tarkil mujadalati fiha sannan ahli sunna ba sa jayayya a cikin waɗannan hadisai na'am saboda yan bid'a daga cikin mutakallimai da yan shi'a da mu'tazila kullun sai su je su ɗibo ire-iren waɗannan abubuwan masu shubuha sai su ce su zo wai a zo a tattauna akai a tattauna akai me za a tattauna mu ai ahli sunna mun yarda da abin da manzon Allah ya ce dan haka me namu na jayayya kuma babu jayayya akai dan haka me za a ce za a tattauna in baka yadda ba baka yadda ba ka kafirce wa manzon Allah mu kuma mun yadda mun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa aslul qadri matinin littafin jama'a asalin dai ita kaddara sirrullahi ta'ala fi khalqihi fi khalqihi sirrin Allah ce game da ainihin halittar shi ya jama'a ku ji girman wannan magana asalin kaddara sirrin Allah madaukakin sarki game da halittun shi ne to me yake nufi da kaddara jama'a tsarin Allah Allah ya tsara wa halittun shi yadda za su rayu game da komai to wannan sirrin Allah ne game da gudanar da halittun shi lam yattali ala zalika malakun muqarrabun babu wani mala'ika da ke kusa da Allah da ya taɓa leƙo ya gano sirrin Allah game da halittar Allah wala nabiyyun mursalun babu wani annabi manzo da ya taɓa leƙo ƙaddara ko tsarin Allah game da halittun shi والتعمق zurfafawa da lalibe nazar fi zalika da kuma yin bincike game da ƙaddara Allah game da halittun Allah zari'atul khizlan wannan hanya ce ta ƙasƙanci Allah ya riga ya tsara bayi akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna to in ka zo ka fara cewa yaya aka yi haka suwa na wuta suwa na aljanna ma'ana yanzu sirrin Allah kenan game da ainihin halittar Allah kake so ka kwakulo to wannan kwakulowar da bincike a kai to kafa ce wadda za ta kai ka zuwa ga kaskanci wa sullamul hirman kuma tsani ne na haramta wa kai samun rahama Allah wato ka fara taka tsani wanda za ka haramta wa kanka samun rahama Allah ina fatan mun gane wa darajatu tughyan kuma wata matakala ce ta karkacewa ka fara taka matakalar karkacewa duk sanda ka ce Allah ya zartar da kaza game da bayin shi zaka ce me yasa yaya aka yi sannan in ka ji bayani ka yadda in baka gamsu ba ka ce kai baka yadda ba to lallai ka kama hanyar karkacewa dan haka sai malam yace fal hazara kullal hazari min zalika ina kwabarka dukkan kwaba game da binciken kaddara Allah game da halitta Allah nazaran ka ce za ka yi bincike wa fikran ko ka ce za ka yi tunani wa waswasatan ko kuma ka ce za ka yi alwaswasi ko kokwanto game da abin da Allah ya tsara wa bayan shi wato abin da magana take cewa jama'a tsarin Allah game da bayan Allah wani sirri ne na Allah ko to karka ce za ka yi bincike kar ma ka sake wa kwakwalwarka ta rinka tunani kar ka saka wa zuciyarka shakka ta shigo ka bar Allah game da yadda ya tsara bayan shi da ya ce wasu ‘yan wuta wasu ‘yan aljanna wannan iyawa ce da hikimar Allah maɗaukakin sarki ina fatar mun gane fa inna Allah ta'ala tawa ilmal qadri an anamihi domin Allah ya tattare ko kuma ya nannade ilimin kaddara daga bayan shi su sani Allah ya nannade bai bari bayan shi su sani ba to cewa sai ka sani to wannan karambani ne sannan wana hahum an maramihi kuma Allah ya hana su neman shi maramu shine nema rama ya rumu almaram wato nema Allah ya hana bayi su nemi sanin sirrin shi game da bayin shi ya hana su kama kala ta'ala fi kitabihi kama yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin littafin shi la yus'alu amma ya fa'alu ba a tambayar Allah game da abin da yake aikatawa wa hum yus'aluna amma su bayi ana tambayar su Allah yana da yancin ya binciki bayi ya kwakule su tun daga farkon su har ƙarshe ya san komi nasu su kuma ba su isa su yi tambayar ba ba su isa su yi binciken ba suratul anbiya aya ta 23 don haka faman sa'ala lima fa'ala wanda bi ya sake ya tambayi cewa me yasa Allah ya aikata haka faqad radda hukumal kitabi to ya tura hukuncin da Allah ya faɗi a cikin littafin shi mai girma alƙur'ani wa man radda hukumar kitabi wanda kudi ya bangaje hukuncin Allah a cikin littafin Allah Allah ya ce kaza kai kuma kai watsi da wannan magana ka ture ta kana min alkafiri na wannan mutum ya zama daga cikin ainihin kafirai Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu jama'ar musulmi kun ji madarar aƙidar ahlus sunna wal jama'a da manya-manyan malaman fiƙihu wadda malamin in ya tafi ya tafi ya tafi kar ku manta ya yi mana magana dangane da haƙoƙin Allah a farko ko ya yi magana game da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi magana dangane da haƙoƙin alƙur'ani ya yi magana dangane da abin da kuma ya shafi isra'i da mi'iraji ya yi magana dangane da darajoji da manzon Allah yake da su na ceto da darajojin da annabawa da malamai suke da su game da ceto duk da haka fa sai sake dawo da kai ka dawo ka sake sanin matsayi da darajar Allah maɗaukakin sarki shine karatun da muka yi a wannan wuri da gane cewa Allah yana da iko yana da tsari akan bayan shi to wannan abin ka bar shi kai ka bincike akai yin bincike akai to hanya ce ta ainihin hallaka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan kuna son ganin bayani dangane da kaddara a bisa aƙidar da musulunci ya zo da ita ku karanta littafin shifa'ul alil na babban malami abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziya za ku samu gamsassun bayanai sunan littafin shifa'ul alili wannan littafin ya yi gamsassun bayanai game da abin da ya shafi ilmomi game da ainihin kaddara da kuma sirrin allah maɗaukakin sarki a cikin bayin shi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a lokaci ya yi don haka ainihin za mu saurara a nan amma kamar yadda muka ce jama'a karatu da sallah da komi sun dawo wannan wuri tafsirin azumi kuma in Allah ya so mun shirya mishi a wannan wuri da ikon Allah da sauran karatuttuka waɗanda za su biyo baya ana yi kuma ana ci gaba da aiki daga cikinmu wanda di ya samu hali jama'a to wannan fa markaz ɗinmu ne wannan ba 'yan ɗariƙa ne suka gina ba wannan ba 'yan ƙungiya ba ne wannan ba sarakunan gargajiya ba ne mu ne muka gina abinmu don haka duniya da lahira nan namu ne halam malak ba wanda ya isa ba sarki ba dagaci ba hakimi ba gwamna ba shugaban ƙasa ba kowa wannan wurin namu ne don haka kuka ga da mu ba 'yan siyasa ba ne ko mu ba yaran 'yan siyasa ba ne ba wani shaidani da za a gayyato a ce wai ya zo ya sa mana fandisho ba wani hatsabibi da za a gayyato wai ya zo za a buɗe wuri wannan wurin tsantsar musulunci ne babu demokuraɗiyya a nan don haka kuka ga kawai mun yi shawarar ya dace to ya dace don haka gobe in kana da tirela guda na siminti kai salafi ne to nan markazinka ne nan markazu salafiya ba markazu dajjali markazu salafiya nan don haka duk wani salafi nan nashi ne in ya zo ya yi juyi nashi ne ma'ana in aka ce uwaka ce ta tuwo da miya baka da matsala fa ina fata an gane don haka ba san maka za a yi ba in ka shigo za ka shigo ne da izza nan naka ne nan markazu salafiya ne ba markazul hizbiyina ba ne ba turkiyina ba nan in kai salafi ne to in ka shigo nan an amin to kuma ku sani kamar yadda nake cewa wannan wurin to mu ne haƙƙinmu ne mu gina shi haka wanda yake da halin ya ba da taimako ya ba da taimako daga ciki